أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da haduwa a wannan lokacin ya albarka wanda muka saba gabatar da karatunmu na littafin umdatul ahkam wannan shine darasin mu na 37 a cikin karatun wannan littafin kuma yau muna tara ga watan rajab shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wata su zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kuma a yau za mu tashi cikin sabon babi a cikin karatun littafin shine alhadisu salis fi bayanin zikirin akidar salat dama muna cikin babin da ke magana akan wato zikirorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ce a karantawa bayan sallolin farilla to yanzu muna cikin hadisi na uku a wannan babu mai littafin ya ce bismillahir rahmanir rahim an sumayyin maula abi bakr bin abdurrahman bin al-haris bin hisham an abi salim bin salman an abi hurairah radiyallahu anhu أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويتصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون ولا نتصدق آه ويعتقون ولا نعتق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا تكون أحد ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع كما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتهم وتهمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة الحديث الثالث في بيان الذكر عقب الصلاة قال أبو سالم فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي سالم فقلت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين وانا حديث an karɓo shi daga sumayyu maulan abubakar bin abdulrahman bin al-haris bin hisham ɗaya daga cikin wato manyan tabi'in tabi'i ne wanda ya yi karatu wajen manyan tabi'ai kuma daga cikin almajiransa akwai irin su imamu malik allah ya ƙara masa yadda ya karɓo hadisin daga abu salihin al-samman shi kuma daga abu huraira radiyallahu anhu yace anna fuqara al-muslimina lallai wato fakiran musulmai a wata ruwar kuma bukara al-muhajirin wato a wasu fakiran al-muhajirun sahabban da suka hijira daga wasu guraren zuwa madina a taura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo manzon Allah tsira da musu Allah tabbata a gare shi fa qalu ya rasulullah in ga ce ya ma'aikin Allah zahaba ahlul dusur bil darajatil ula lalle ma abota dukiya wato masu hannu da shuni sun tafi da darajoji madaukaka wannan imul mutim da kuma ni'imomi zaunannu mun imomi matabbata qala wa ma zaka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu me kuke nufi da wannan qalu suka ce yusalluna kama nusalli waɗannan masu hannu da sunan suna yin sallah kamar yadda mu ma muke yi wa yasumuna kama da su kuma suna yin azumi kamar yadda mu ma muke yi wa yatasaddaquna wala natasaddaq amma su suna yin sadaka mu ba ma yin sadaka tunda mu ba mu da dukiyar da za mu yi sadaka wa yatiquna wala na'tiq sannan suna yantar da bayi suna sayan bayi su yantar da su kuma ba mu da damar yin haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da musu Allah tabbata gare shi afala u'allimukum shay'an sun bana sanar da ku wani abu ba tudrikuna bihi man sabaqakum wannan abin da zan sanar muku idan kun aikata shi za ku riski duk wanda ya tsere muku wa tasbiquna bihi man ba'dakum kuma za ku rigayi duk wanda zai zo a bayanku wala ya kuma a hadin abdala minkum babu wani wanda zai fi ku daraja illa man sana'a kama sana'atu sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata qalu bala ya rasulana da suka ce kwarai ku ya ma'aikin Allah sanar da mu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhmaduna duba kulli salatin salatin wa salatin marra ku rika yin tasbihi da kabbara da tahamidi a bayan duk wata sallar farilla ku yi sau talatin da uku wato ku ce subhanallah subhanallah talatin da uku allahu akbar allahu akbar talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah shi na talatin da uku قال أبو سالم جاء أبو سالم يشي فرجع فقراء المهاجرين سواء لم فكر مهاجرين سكدا وجن النبي صلى الله عليه وسلم سكت متى سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهم أي يقوم ما سهلوا رسول الله سنجي إلى أبن بكي أبن خلق أن تعمل إن الملك أيضا مسامة درجوجي وسمع سن تعمل أبارنسا سمع سنجي إلى أبن بكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا الله تعالى أن شاء الله سبحانه أجريش يشي مسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan fa falala ce ta Allah da yake bawa wanda ya so sai dai ku yaƙuri ke nan ƙara sumayyu sumayyu ya ce fa dasu ba abu a hali da hada hali sai na sanar da ɗaya daga cikin iyalan gidana wannan hadisi fa ƙala sai ya ce mu wahimta ai kayi wahami ne kayi mantuwa inna ma ƙala ai annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu yayi isabbihu allaha salatu wa salatu ku yi tasbihi ga Allah talatin da uku uku wa tahmadullah talatin wa talatin kuma kai hamdala ga Allah guda talatin da uku wa dukabbirullah talatin wa talatin kuma kai kabbara ka girmama Allah sau talatin da uku sarjafi ila abin salim sai na dawo wajen abu salim nawa malam ku kulki da salim sai na gaya mana haka fa kala sai ya ce kul ka ce Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wanda ka faɗa haka hatta ta buga min jami'in na talatin wa talatin har sai ka kai aba talatin da uku a kowanne wato wannan hadisin yana kunshe da darussa masu yawa yana kunshe da abubuwa masu yawa wato sahabbai ridwanullahi alaihim da wannan za mu fahimci irin yanayin halayensu da kuma yadda kwaɗayinsu yake wajen aikin lada da samun darajoji a wajen ubangiji wato sahabbai ina sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga sun fahimci cewa wato tsere da juna ba a yin shi sai a cikin ayyukan da za su kusantar da mutum zuwa ga Allah waɗanda za su kaga darajojin mutum a gidan aljanna domin ita aljanna daraja daraja ce idan mutum ya fi ka aikin alkhairi ko da kai ka shiga aljanna shi ma ya shiga ba zai yiwu a ganku a waje ɗaya ba yawa ke zama wani kamar akwai waɗanda nisan daraja da yakan kai kamar irin yadda muke hangen taurari daga nan to haka wasu za su rika hangen wasu a ce ai ga gidajen suwa na can can zaman can nan ne inda suwa na da wani su kaga akwai bambanci yawa ba wai waje ɗaya bane aljannar ba kamar duniya bane unguwa unguwa ba haka bane yawa wani daga kuma wani baya zuwa gidan wani kowa a gidansa yake in ka in zuciyar ka taraya maka bar ka je ka ziyarci wani da shi ma sai Allah ya darsa masa a ransa yaji yana son ganin ka sai ka tawo shi ya tawo sai ku hada tsakiya eh dan me ubangiji ya wannan saboda karka je gidansa wanda kiriya fi ka yawan ayyuka masu ayyukan alheri a duniya ka raina kai ni'imar da Allah ya baka a naka gidan na aljanna yawwa saboda dan adam shi kullum baya so a fi shi shi yasa ubangiji saboda ya toshe wannan da suka yi aljanna an ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro gare su ko ba za su yi bakin ciki ba to idan ku har za ka ga wani wanda ya bi ka ni'ima to za ka ɗan ji wata damuwa a ranka duk da dai yan aljanna ba hasada ba rikidu ba kiyar juna a ranka amma za ka ɗan ji wani abu shi yasa ubangiji cikin hikimar su ya kaddara haka da saboda haka wato su ba sa yin sun fahimci cewa ba a yin bai kamata a yi gasa cikin abin da ya shafi duniya wanda ke mai karewa ba wanda duk wata ni'imarta mai gushewa ce ba dan haka zai suka tafi tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka kai karar rigayen da masu arzikin cikin su suka yi musu kaga ai abin da suka faɗa ba cewa suka ya rasulullahi mu ma ka roƙa mana Allah ya ba mu kuɗi ba ka gane ko cewa suka ya rasulullahi waɗannan da aikin da muke na alkhairi su ma suna yi masu kuɗi to kuma gashi su suna yin wani aikin alkhairi wanda mu ba ma yi ya rasulullahi ya za a yi murce su sai da to bari gaya muku wani abu da in kun yi za ku tarar da su sannan kuma waɗanda za su zo a bayan ku kun tsere musu shine ya gaya musu wannan tasbihin da hamzala da kabbara ya ce turkari 33 uku bayan kowace sallar farilla to ana nan ana nan su ma wayancan masu kuɗi sai suka ji abin da talakawan ke yi na ga zuwa sai suka kwafa suke yi talakawan da suka sake dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi masu kuɗin na masu ma sun ji abin da muke yi na haka su ba sun kwafa yanzu haka suna yi wanda suna buƙatar a ƙara musu wani abu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wasu sai ba ku yi hakuri dukiyar nan da kuka gani suna ta aikin alheri da ita a duniya to falala ce da Allah yake ba wanda ya so daga cikin bayansa yawa to kaji wannan shi ne ainihin ma'anar hadisin a dunkule su ba sa rigaye ba kamar mu bane ba sa rigaye wai dan wane ya fi ka riga kai ma kai kokari sai ka ɗan ka riga irin ta wane ba sa riga yi dan wane ya ƙara aure kai ma kai kokari sai ka ƙara ba sa riga yi dan wane ya yi gidan gida gidan bulan siminci ya raba kwano ya yi kaza ko ya ɗora bere kai ma kace sai ka sai ka ɗora ba sa wannan ba sa gasar kuma hawa manya manyan motoci wani ya sai motar miliyan biyar ni ina hawa ta miliyan ɗaya da rabi sai ji na raina tawan da haka ni ma sai na kukkulla na sai irin tasa su ba sa haka su ba wannan ne a gaban su su gasansu wajen neman lahira ne abinda za mu riƙa daga cikin hadisin abu na farko shi ne a cikin wannan hadisin akwai matsalar fifintaka tsakanin mai arziki mai godiyar Allah da kuma fakiri mai haƙuri da talaucinsa wanne ne ya fi daraja abin Allah matalauci mai haƙuri da talaucinsa ko kuwa mai arziki mai yawan godiyar Allah wane ne yi wannan matsala ce mashhuriya tsakanin malamai wanda malamai su yi saɓani sosai ake har wato akwai malaman da suka wallafa littattafai ma domin bayanin fifikon wani akan wani wani malamin ya wallafa littattafai akan fifikon mai kuɗi mai godiyar Allah fifikon da yawa talaka ko da talakan mai haƙurin talauci ne wani kuma malamin shi kuma ya wallafa littafi akan fifikon talaka mai haƙuri da talaucinsa fifikon da yawa mai kuɗi ko da mai kuɗin ko mai godiyar Allah ne a ciki akwai littafin da allama ibn qayyim al-jawziya ya rubuta mai suna as-sayful batin as-sayful batin fil mufadarati bain al-faqir as-sabir wal ghani ash-shakir sunan littafin ce wai takwabi mai kaifi cikin maganar fifiko tsakanin talaka mai haƙuri da kuma mawadaci mai godiya daga cikin irin wato hujjojin da mutane suka bayar ko malamai suka bayar akan fifikon talakan mai haƙuri fifikon da yawa mai kuɗi ko mai dukiya mai yawan godiyar Allah to akwai ayan nan da ubangiji yake cewa ulaika yuzuna ghurfata bima sabaru ubangiji yana faɗar wato ɗan aljanna yace waɗannan su ne waɗanda za a ba su benaye a gidan aljanna saboda haƙurin da suka yi muhammad bin ali bin hussein wato muhammad al-bakir ya ce algurfa ɗinnan ana nufin a yi benaye gidan aljanna saboda haƙurin da suka yi bisa talauci a nan duniya allah zai ba su benaye a gidan aljanna kaga hujja ta farko kenan hujja ta farko na fifikon da talaka mai haƙuri yayi wa mai kuɗi ko da mai kuɗin ko mai godiyar allah fifiko na biyu shine cewa wato talakawa za su riga masu hannu da shuni shiga aljanna da rabin wuni rabin wuni kuwa a lahira shekara 500 ne wato sai talaka ya shekara 500 a gidan aljanna kafin mawadaci ya shiga shekara 500 wasu malaman kuma suka ce a shekara arba'in ne amma duk shekara ɗari biyar ɗin shi ne fi shahara wato wai har sai har sai mawadatan musulmai a lahira sai sun yi burin ina ma da a ce su fakirai ne a nan duniya hujja ta uku shine ubangiji ya ambaci duniya kuma ya zarge ta sau da yawa wani lokacin ubangiji yakan ambaci dukiya cewa tana daga cikin sababin wato girman kai ko ɗagawa abin ɗan adam kamar da ubangiji yake cewa kalla inal insana la yadaga ubangiji ce ba haka ba lalle hakika ɗan adam mai girman kai ne an ra'ahu sabana saboda ya ga wadatuwar da yayi saboda ya ga wadatuwa gare shi shi ɗan adam idan ya ga ya wadatu sai girman kai na fi ƙarfin kaza na fi ƙarfin kaza a sahu ma in ya duba ya ga kai fakiri ne yan rigar ka mai warin dauda ka zo ka tsaya kusa da shi zai gina maka wani kallo kai da kanka za ka ga ya kamata ka dan jajjaje jikinka yawo kai da kanka ma in yi ma wani kallo za ka ga ya kamata ka dan jajjaje jikinka kan ma riga ka taba tasa to kaji to abu na uku shine ko ji abu na hudu shine wani lokacin ubangiji yakan ambaci dukiya a matsayin wato dalilin da zai sa mutane su zalunci a bayan kasa ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani walau basallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard ubangiji yace da a ce Allah ya shimfida arziki ga bayinsa kowa ya zama mai kuɗi kowa ya zama mai kuɗi ubangiji yace to la bagaw fil ard lalle da bayi sun yi zalunci a ban kasa shi ne aiwa suke cewa to wai tun da kudin nan kudin nan tun da kera su ake yi me zai hana ne gwamnati ta kera kudin nan da yawa ta ba wa kowa kowa ya zama miloniya to idan kowa ya zama miloniya ni miloniya kai miloniya wancan miloniya wancan miloniya randa gonar ka ta yayi wa za ka kira ya zai nome ma wanda za ka kira ɗin shi ma miloniya ne me zai da ɗan kuɗin ka da za ka ba shi noma shi zai yana maka wahala kaga ba zai yi ba kaga zai ranar gidan wani ku kadan dan ka taro shi kana neman wanda zai zo ya taya ka ku ɗebe kasar a gina sabuwar katanga sai ka rasa saboda maginin shi ma miloniya ne da kake miloniya shi ma miloniya ne to ubangiji ya bambanta wato darajojin mu ne a nan duniya wancan ya fi wancan kuɗi wancan ya fi wancan da sarauta wancan ya fi wancan da daraja da kima da sauransu saboda mai saboda ubangiji zai yi jarrabe mu sashen mu akan sashi yawwa yana daga cikin dai wannan cewa ubangiji wani lokacin ya ambaci dukiya da 'ya'ya a matsayin cewa fitina ce ya ce inama amwalukum wa auladukum fitina hakika lallai 'ya'yanku da dukiyoyinku ba komai bane face fitina gare ku a wani kuma ubangiji wato ya ambaci dukiya da 'ya'ya cewa ba za su kusanta mutum da Allah ba ya ce wa ma amwalukum wala auladukum bil tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan ubangiji ce lallai dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su kasance za su ƙara muku kusanci da mu a kuma a wajenmu ba face wanda ya yi imani kuma ya aikata aiki na ƙwarai to haka nan daga cikin abin da suke a kafa wuja da shi na fifikon daraja wanda fakiri mai haƙuri ya yi wa mai kuɗi ko da ko mai kuɗin nan mai godiyar allah ne sun ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ai ya bashi labi ko dai ya zama annabi fakiri ko kuma ya zama ko ya zama dai annabi mai sarauta mai yalwar abin hannu ko kuma ya zama annabi mai wato wanda ba shi da abin hannu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ke da kuma ubangiji ya bashi mabudan taskokin kasan baki daya duk wani abu na arzikin ƙasa ubangiji sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabudin sa a hannunsa wato kamar irin su gwal su lu'ulu din nan da sauransu duk gaba ɗaya ubangiji sai sanya mabudan taskokin abun a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karba ba sai ya ce bal aju'u yawman wa ashba'u yawman ubangiji ni na zabi yau in ji yunwa gobe in ji gobe yau koshi gobe in ji yunwa yau koshi gobe in ji yunwa na zaɓi wannan rayuwar ta fi min fa idza ji'tu tabarra'tu ilayka idan na ji yunwa sai dan an da kai gare ka in roƙe ka ka bani ya ubangiji wa zakartuka kuma in tuno ka in ambace ka wa idza shabi'tu hamartuka wa shakartuka ran da kuma na tana koshi sai in gode maka ya ubangiji in yi godiya ne gare ka to wannan shi ne to sannan har ila yau malaman sufaye mafiya yawansu su ma sun zaɓi wato fifikon cewa zaman talauci zaman haƙurin talauci ya fi mutum ya zama yana da wadata hujjarsu kuma su ne shi ne su malaman sufaye sun fi shahara da tarbiyyar zuciya wato tsabtace zuciya mafiya yawansu ilimin gyaran zuciya suka fi shahara da shi to shi kuma shi kuma zuciya in za a so ake a gyara ta ta gyaru a tarbiyance a tarbiyance ta to idan ana tare da talauci to tarbiyyar zuciya ya fi sauki warai da ko yanzu aka baka almajirai guda biyu wannan a gidan talauci ya taso a gidan talauci aka haife shi ya taso fakiri ne wannan fakiri ne iyayensa ma fakirai ne suka kawo maka shi wannan kuma dan masu kuɗi ne bai san talauci ba bai san yunwa ba bai san tsareci ba komai ma yi mar ake yi wanka da wanki dama a gida duk yi mar ake saboda suna da kuɗi aka kawo maka su su biyun nan a ce kowannen su dan shekara kamar sha biyar biyar ne to in aka to wanda zai fi maka wahalar tarbiyyar tarbiyyar to a hannunka shine wannan mawadaci dan gidan mawadata sai ya fi maka wahalar tarbiyya kwarai da eh ko wani abu kai musu na horo shi wancan dan gidan fakiran su ya fi saurin wato kwarewa da kuma daurewa fiye da shi wancan saboda shi wancan bai saba da wahala ba to wannan kenan to su kuma malaman da suka zaɓi cewa mawadaci mai haƙuri ko ce mawadaci mai godiyar Allah darajar sa ta fi ta matalauci ko da ko matalaucin nan mai haƙurin talauci ne da su kuma sun kafa hujja sun rushe wancan hujjojin duka zuwa da nasu hujjojin sai suka ce amma ayar da aka kawo da kuka kawo cewa ubangiji ya ce zai gina gidajen aljanna benayen aljanna ga masu haƙuri wanda suka yi haƙurin talauci a nan duniya sai suka ce to ai wannan ba dalili ba ne domin kuwa shi haƙuri ai ya game komai da komai kuma nau'o'i ne da yawa akwai haƙuri bisa dokokin Allah duk dokokin Allah kai haƙuri kar ka saba wa Allah to kaga wannan mai kuɗi da matalauci duka sun yi daidai a nan kuma sau da yawa akwai matalaucin da da a ce yana da kuɗi da sai ya saba wa Allah ƙwarai da gaske akwai wanda yanzu talauci ne hana shi yin zina talauci ne yasa ba zai je gidan fati ba saboda bai da kuɗin da zai bayar ya shiga talauci ne yasa ba zai tafi gidan bariki ba saboda bai da kuɗin da zai je barkancin yawa amma da a ce mai kuɗi ne shi to da yayi to kaga a shi kenan mai kuɗi wanda ya tsaya ya bi dokokin Allah to ya fi matalauci zargi sarkin talauci akwai haƙurin bin Allah wajen bin umarnin ubangiji to shi ma kaga wannan mai kuɗi wanda duk da kuɗi da rayuwa ta jin daɗi da yake ciki ya yadda zai fito da dukudukun asuba ga sanyin nan ga komai ya fito ya zo ya samu sallar farilla to kaga darajarsa ta ta wanda shi kuma bai da komai a hannunsa to amma a hakan ma sai ya gana ma ya fito ya zo ya yi sallar asuba sallar a masallaci da kuma akwai haƙuri bisa bala'o'i wanda shi kuma wannan Allah yana dora wa kowa bala'i da mai kudin da mara kudin duka to ga saboda haka cewa ubangiji ya taraji benaye a gidan aljanna saboda masu hakuri ba ana nufin iya matalauta ba ne kawai har wanda ba matalaucin ba shi ma zai samu amma maganar cewa talakawa za su shiga aljanna shekara ɗari biyar kafin masu kuɗi su shiga to wannan ba wai yana nufin tauyuwar darajar shi mawadaci ba ne a'a sau da yawa ai za a samu wato mawadacin da zai shigo aljannar daga baya bayan matalaucin ya shiga amma darajar shi a cikin aljannar ta bata shi matalaucin da ya riga shi shiga e matalaucin ya talaka ya riga shi shiga aljannar da shekara 500 amma talaka yana misali kamar daraja ta 100 to shi kuma saboda sadaka da ya yi da taimakon gajiyayyu da ya yi duk da cewa sai bayan shekara 500 ya biyo bayan talakan a cikin aljannar amma misali wata kira an kai shi kuma daraja kamar ta ɗari takwas ko daraja ta dubu ma firdausul a'ala ke nan kaga duk wannan yana iya yiwuwa yawwa yawwa domin ita dukiya wacce ubangiji yake zarginta ita ce dukiyar da aka ciyar da ita cikin sabawa ubangiji amma ko kuma dukiyar da aka yi rowanta amma duk dukiyar da za a ciyar da ita wajen bin Allah da wannan dukiyar a bar yabo ce a wajen ubangiji domin ga ubangiji yana yaban muminai masu yin sadaka yana cewa wallazi yana fi amwarin haqqun ma'lum li sa'il wal mahrum yake da waɗannan waɗanda a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne ga mabaraci da kuma wanda shi kuma ba mabaracin bane sun san bai da shi amma kuma mai kamewa ne ba zai bara ba ba zai roƙo ba to kaga duk wannan kenan kuma ga ubangiji yana yaban sai na abakar an ce saboda sai na abakar wannan ayoyin suka sauka ubangiji yana cewa fa ma man a aqawat ta qawat sadaqa bil husna fa sami'a sirru lil yusra ubangiji yace amma wannan wanda ya bada dukiyarsa kuma ya ji tsoron Allah kuma ya gaskata da bil sadaqa bil husna ya gaskata da al husna wato aljanna ya gaskata cewa lallai akwai aljanna dan haka yake yin aiki dan neman aljannar fa sami'a sirru lil yusra ubangiji yace da sannu zamu sauƙaƙa masa hanyar samun wannan aljanna din ita ce al-yusra din amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ubangiji ya hada masa darajoji ne darajojin wato mawadaci mai godiya din da kuma darajar fakiri mai hakurin talauci din da ma hakika sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kawo masa dukiya mai yawa yakan karba kuma ya ciyar da ita cikin bin Allah subhanahu wataala dan wani lokacin akan kawo masa dukiya mai yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kyauta da ita yayi ta kyauta yayi ta kyauta har wata rana wata kyauta da yayi a zama ɗaya a lokaci guda cikin yan mintuna yayi kyautar raƙumi 300 wani mutum ne ya tsaya yana kallon raƙuma mutumin dama sannan bai musulunta ba yace ko kana so ne kafin ya ce eh ko a'a yace na baka guda 100 kafin yayi godiya yace na ƙara ma 100 ya bude baki zai godiya yace na ƙara ma wata 100 eh ai sai mutum ya gigice ya koma cikin jama'arsa da shi ya hana su musulunta sai gashi ya koma yana cewa aslimu aslimu fa yana muhammadan yuɗi a ɗa amalla ya faka ku musulunta ku musulunta ku da muku je ku musulunta ga annabi muhammadu can yana kyauta irin kyautan nan ta wanda baya tsoron talauci to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga ubangiji duk ya hada masa biyun shi ya fi zaɓar wato rayuwa irin ta talakawa saboda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa yayi irin ta mawadata to da gaba ɗaya mu al'ummarsa zai zama kowa burinsa sai ya yi koyi da shi ya yi irin wannan rayuwar ko ba haka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai zaɓi ya yi rayuwa irin ta talakawa kuma duk lokacin da wadata ta zo masa sai ya ta bayar da ita ya ta bayar da ita cikin taimakon al'umma saboda ma saboda me kaga kai talaka kai koyi da shi cikin haƙurin da yayi na zaman talauci kai mai kuɗi kai koyi da shi cikin yadda ya rika ciyar da dukiya yana taimakon gajiyayyu na kusa da na nesa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi wa babbansa al-Abbas wata irin kyauta ta zinari zinari ne aka kawo mai yawan gaske daga Bahrain babban nan nasa yace ya Rasulullahi da ina so kai min kyauta yace gashi nan babba dibi yadda kake so ya diba ya diba har sai da ya kasa dauka ya kasa miƙewa da shi yace ya Rasulullahi dafa min dauka yace a babba bazan bazan dafa maka ba sai dai ka rage sannan ka dauka da shi ne ya ɗan rage sannan ya cicciɓa ya ɗora a kansa sallallahu alaihi wasallam kuma lalle mun ga irin yadda wato yana daga cikin kuma dai fifikon da wadata mawadaci mai haƙuri ya yi wa talaka ko da talaka mawadaci mai godiyar Allah yana daga cikin hujjar fifikonsa akan talaka ko da talaka mai haƙuri ne faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce zalika fadlullah yuti man yasha ai ta dukiya falala ce ta Allah da yake ba wanda ya so a cikin wannan hadisin makaranta yanzu yawa bayan haka Allah madaukakin sarki ya yi yabo ga wasu ayyuka a cikin littafin sa cikin alkur'ani kenan wanda wannan ayyukan ba sa yiwuwa dole sai da wadata kamar zakka kamar ciyar da dukiya wajen bin Allah da kuma ciyar da dukiya wajen yin yaƙi fi sabilillahi wannan kaga duka dole sai da dukiya ubangiji yana yaban masu yin haka a cikin alkur'ani da kuma wato in mayaka za su tafi wajen yaƙi a saya musu dawakai a saya musu kayan yaƙi da sauransu da kuma wato kiyaye iyakokin musulunci da kuma yantar da wuyaye kamar waɗanda suke wayannan bayi ne musulmai amma suna hannun kafirai kai a matsayinka na musulmi ka saye su ka yantar da su kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya rika yi shi ya sayi sayyidina bilal ya yantar da shi shi ya sayi irin su sayi na amaru bin yasir da shi yasir ɗin mahaifinsa ya yantar da su da kuma ciyar da sauran musulmai a lokacin da ake cikin wahala to kaga duk wannan ayyuka ne wanda shi fakiri duk haƙurin talaucinsa ba zai samu wa'annan darajojin ba sai mai kuɗi mai godiyar Allah wato mai bi da dukiyarsa cikin bin Allah shi zai samu wannan darajojin da kuma taimakon wanda ke cikin ƙaƙa na kayi to kaga wannan duka shi mai talaka duka ba zai samu wayannan darajojin ba da kuma taimakon addinin Allah wajen gina makarantu gina masallatai da taimakon malamai su je su karo ilimi da kuma wato taimakon malamai waɗanda suka tsaya kan hidimar al'umma idan an samu wani mai kuɗi shi kuma wanda zai tsaya wajen taimaka wayannan malaman abinda za su ɗauki nauyin iyalansu da sauransu kaga wannan duka sai mai kuɗi ne zai iya yi talaka ba zai samu damar yin wannan ba sannan shin a cikin sahabai akwai waɗanda sun shahara da talauci kamar ahlus suffa to ina za su samu darajoji irin na sayyidina Usman radiyallahu anhu wanda lokacin da za a tafi gazwatul usra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ciyar a ciyar a kawo dukiya sayyidina sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kawo dukkan abin da ya mallaka sayyidina Usman ya kawo dawakai guda dubu doki fa guda dubu yanzu doki kwaya ɗaya ma nawa ne arahassa yanzu dokin dai mai kyau ne a siyar maka shi kamar dubu ɗari biyar to guda dubu ya kawo sai na usman sannan ya kawo dawakai abin kai raƙuma sannan bayan haka kuma wannan dawakan da ya kawo guda dubu ya ce to duk wanda zai hau wannan dokin wannan dawakan kowane da rigar mahayin da silkensa na yaƙi da takwabinsa da garkuwarsa da komai na kayan yaƙi shi duk ya saya har guziri a ji a dawo to kaga wannan talaka ina zai samu wannan darajojin saboda tsabar wato yawan abin da sayyidina Usman yayi a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra Usman ma amila ba'da yau daga yau duk abin da Usman zai yi ba zai cutar da shi ba ko me ya ga dama yanzu yayi an namunce masa aljanna ya riga ya samu ba wani abu kuma da zai yi wanda zai sa ya karkace daga kan hanya ko me yayi Allah ya gafarta masa akwai kuma aikin da sai na Usman din da yayi ya sayi wata rijiya daga gun wani bai Yahudi to ya sayi wannan rijiyar sa ne ba da ita fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan kwana yayi yana roƙawa sai na Usman gafara yana cewa Allahumma ighfir li Usman Allahumma ighfir li Usman Allah ka gafarta wa Usman Allah ka gafarta wa Usman yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko so daya ya roƙa wa mutum gafara a wajen ubangiji ya kake gani ban sana kwana yayi ine masa addu'a saboda abin da yayi da dukiya to kaga wannan duka darajoji ne waɗanda sai da dukiya ake samun ta kuma su kansu wato masu kuɗi masu godiyar Allah sukan taimaka wa talakawa wajen haƙurin talaucin nasu ta hanyar wato yawan yin sadaka gare su da kyautatawa gare su kaga sun taimaka musu wajen tsaye da addinin su yanzu ko zakka mai kuɗi ya fitar ya samu talakawa kamar guda kamar guda goma ashirin talatin ya rarraba musu yar dubu biyar biyar ya kake gani mutumin da sai ya fita ya je ya fuskari sannan ya samu abin da zai ci da iyali ya zama an bashi dubu biyar kaga kaga an taimake shi yawwa to shi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar ladan ciyar da mai azumi idan mutum ya azumi ka kira shi ya zo ya ci abinci a gidanka mai azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man faqqara sa'iman kana mamfiratan li dhunubihi duk wanda ya duk wanda ya wato ciyar da mai azumi to wannan gafara ne ga dukkan zunubansa eh wa idqa wa idqa raqabatahu wa ataqa raqabatahu minan nar kuma Allah ya intar da wuyansa daga wuta ba zai shiga wuta ba wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'an shay'un yace kuma mutum yana kai wanda ka ciyar da mai azumin kana da lada kwatan kwatan nasa kaga wannan ma fifiko ne da mawadaci yayi fakiri kai azumi shi ma yayi azumi amma kai kana da kuɗi kana da wadata sai ka kira shi ya zo gidanka kuka ci abinci tare to Allah ya baka bayan ladan naka azumi to Allah ya baka kwatankwacin irin nasa ladan na azumi ka kai ka samu ninki biyu kenan saboda wannan abin da ka yi kaga wannan duka falala ce ita mata ta wato dukiya ta kaga har ila daga cikin hadisin za a riki samu riki mashru'iyyar wato halarcin yin wannan wurin nan da ake na bayan sallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar 33 sannan a wata riwayar kuma sai ka cika nadarin da la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir eh yawa mm na lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir yawa sau da ka zo wannan dai shi ne ala ayi harin dai mutum musamman ma a zamanin nan da muke ciki maimakon rayuwar talaucin wallahi gara dai mutum ya roƙi Allah ya wadata shi ko da ba wadata can wacce za a ce wani mai kuɗi ne wani mai kuɗi da ci wadata dai da zai zama dai wato mutum ba zai ba za ka tagayyara ba domin akwai talaucin da sai ya hana kama bin Allah yanzu misali wannan wani malami yake ba mu labari yace sallah ce ta da azumi ne wani limami ina za taɓa yin labarin nan a nan masallacin wani limami sallar azhar sai an yi kabul ko ba adi da asar sai an yi kabul ko ba adi idan aka zo sallar magariba ma ko isha sai an yi kabul ko ba adi idan aka zo ashiyan ku kaga dai nafila ce raka'a biyu ai sallama raka'a biyu ai sallama amma a hakan ma sai an yi kabul ko ba adi wajen sau biyu ko sau uku kafin a gama raka'a ashirin din nan ana cikin haka sai Allah ya fahimtar da wani alhaji mai hankali haka idan da sallah sai ya duba cikin masallaci ya ce alhaji wani da alhaji wani da alhaji wani da alhaji wani ya kirga wajen mutum goma ya ce ina neman ku gobe da safi ina idan da sallah sai ku same ni a falo na ka ce to da suka zo sai ya ce abin da nake so da ku ya ce alhaji wani daga nan kafin la'asar ina so ka zo min da ka kawo min buhun shinkafa gidan nan aiki aikin Allah zani ya ce kai kuma wani ka kawo min buhun sukari gidan nan yace kai kuma wane ka kawo min kwalin taliya guda goma yace kai kuma wane ka je ka nemo min buhun masara kawo gidan nan yace kai kuma wane yace ka je kawo man gyada jarka biyu yace to ni kuma ga tawo gudunmuwar naira dubu hamsin kafin la'asar wannan kaya ya haɗu gaba ɗaya buhunan shinkafa sun kai biyar ga buhun masara ga buhun gero ga buhun siga ga kwalayen taliya wajen guda goma aka ɗiba gaba ɗaya aka kai gidan liman sannan ga kuɗi naira dubu hamsin ai liman kasa godiya yi sai ya fashe da kuka rabbanonin nan guda arba'in duk sai da ya karanto su ai har aka kare azumi ba a sake kabul ko ba da ba ka gani to tsakani da Allah hukunci kun koshi kuma mu to limamin ku ya yi sujada yana tunanin yau me za a ci a gidan tsakani da Allah ba dole a ta samun a ta samun abin nan ba matsaloli ba ka gani to shine to dole abu wato ainihin muhallin shahidi a cikin labari shine duk mutanen da suka tsaya akan hanyar Allah suna kira zuwa ga Allah ko suna jagorantar wani abu na addini suna buƙatar tallafi ba wai sai sun roƙa ba mafiya yawan su iyayen mu almajirai wallahi in talauci zai kashe su sau da yawa ba za su zo su ce wani ina buƙatar kaza ba wani lokacin ma an har tambayar su zaka yi ko in ba ko malam ko in kawo kaza ne wallahi sai ce maka a'a saboda ɓoye talaucin suke yi irin tarbiyyar da suka samu kenan daga gun nasu malaman amma mu ya kamata wato bisa fahimta ba wai sai lokaci kaza lokaci kaza ba ubangijin da ke bada lada da azumi yana na a kowanne wata saboda haka ya kamata lalle ba wai sai da azumi ba irin ladanan masallaci limaman masallatai malaman da ke karantar da yara a islamiyu ko da gwamnati na biyan su ya kamata ya zamto al'umma iyayen wayannan yaran da suke karanta su ma ya zama suna tallafa musu yawwa saboda sun haƙura da wasu abubuwa da yawa da za su iya yi su ma don neman kuɗi sun haƙura sun tsaya suna kula da 'ya'yanku to musamman ma kuma malaman makarantun allo waɗanda su kuma ko aikin gwamnatin ba sa yi ba su da hanyar samu ba su da hanyar samu wannan karatun shi suke yi da rana su za su suke da dare koyaushe shi suke yi an tara musu yara kuma bila adadi suna karanta ba fi sabilillahi ba albashi babu kuma kaga ya kamata a riƙa tallafa musu yawa mahallin shahidin kenan الحديث الرابع في باب الذكر عقب الصلاة حديث نهود cikin babin da ke magana akan zikiri bayan sallah an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lam fa nazara ila a'lamiha nazratan falamma sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm wa'tuni bi an bi an bijanati abi jahm fa innaha alhatni anifan an salati wani hadisi an karɓar shi daga nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amince Allah sabata gare shi salla fi khamisatin yayi sallah cikin wata riga riga ce wato kamar yar shara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah cikin ta laha alamun tana da wasu zane zane a jikin ta fa nazara ila alamiha nadratan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kallo zuwa ga wannan zane zanen da ke jikin ta falamman sarafa yayin da idan da sallah kala sai ce ina wubi khamisati hadi ina abi jahamin ku rabu da rigar nan tawa zuwa abu jahamin zuwa wajen abu jahamin abu jahamin dinnan wani sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akai masa wannan rigar tasa wa atuni bi an bijanati abi jahamin ku zo min da rigar abu jahamin din shi wato da an da an bijana dinnan da khamisa din duka riga ce iri ɗaya kamar ishara take kawo murabba'a ce riga ce mai kamar kwana hudu haka kamar wato square rigar take amma ita kamisa ita ce wacce take da zane a jikinta ko take da aiki haka a jikinta ita kuma an bijana babu aiki a jikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ce akai tashi mai aikin abawa Abu Jahami a karɓo mata Abu Jahami din wacce babu aiki a jikinta to wannan wato abin da zamu rika daga wannan hadisi shine duk muhimmancin samun nutsuwa a sallah duk abin da zai kawo maka rashin nutsuwa a sallah ko menene wannan abin ka kawar da shi sau da aka lalle san da aka yi sallah ko da kamar waya karka sa ta a arju inda dama ka kashe ta ka sa ta a silent ka ajiye ta a gabanka ko za ka sa arjun to ya zama arju ne na gefe ba arjun gaban riga ba haka da duk wani abu bisa wannan hadisi ma wasu malaman suke kama hujja da cewa wato makaruhi ne a kawata masallatai da abubuwa zane-zane rubutun alkur'ani ko ina din nan idan to mutum yana sallah yana kalle kalle bare da gaske za mu karanta wannan hadisi wanda yake shine na ƙarshe a cikin ainihin wannan a littafin da ke hannuna wannan wannan mai wannan mai sharhin babu jam'i bayan salatin da safar kwarai kuwa yace an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yajma'u fi as-safar bayan salati az-zuhr wal-asr idha kana ala zahri sayr wa yajma'u bayan al-maghrib wal-isha daga abdullahi dan abbas Allah ya dade su da shi da mahaifinsa dukkanin sahabbai ne yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari bayan salati zuhri wal asr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hadawa a cikin tafiya idan zai yi tafiya yana hada tsakanin azhar da al'asr idza kana ala zahar sayr ila ya kasance akan tafiya wa yajma'u bayan al maghrib wal isha'i kuma yana hada tsakanin magriba da isha'i wannan hadisin hujja ne ga malaman da suka ce da suka suke ganin halaccin hada wato jam'u taqdimin za ka yi tafiya tafiya ta kama ka kamar wajen karfi biyu da rabi ko uku to ya halatta ka yi a zahar ka hada da la'asar ɗin duka ko kuma tafiya ta kama ka da magarba karfi shida ake yin magarba misali ko karfi shida da rabi to idan tafiya ta karfi shida ne to in ka yi magarba to ya halatta ka miƙe ka yi isha'i kuma malaman da suka faɗi wannan su ne malikiya shafi'iya da hambaliya amma mazhabin imam abu hanifa shi ya ce a'a shi ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba sai dai in ita ta farkon kamar azhar din ka ja ta sai ta kai kamar karfe uku da rabi sannan ka dan jira la'asar wato ka yi azhar a lokacinta na ƙarshe a ƙarshen lokacinta ita kuma la'asar sai ka yi ta a farkon lokacinta kaga dama farkon ƙarshen lokacin azhar dab ne da shigowar farkon lokacin la'asar ta haka nan magarba da isha'i ma abun shi abu hanifa to amma dai ainihin wayannan malaman su ne waɗanda suka fi ƙarfin hujja to jamhurin malaman musulunci malikiya shafi'iya da hambaliya wanda da su ke ganin halaccin yin haka kuma dalle insha Allah a karatunmu na gaba za mu yi magana akan sallar kasir bayanin kuma yana da tsawo to ina ganin ya kamata mu dakata haka saboda wancan bayanin za mu shiga din yana da tsawo da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik